bismillah ina zuwa hannun ka tashi yauwa bismillah ina zuwa suna
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتك الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مو a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke karatun littafin hisnul muslim a wannan masallaci na jami'ar rahma da yake titin maiduguri a garin kano a yau 22 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi tana 1448 wanda ya daidai da hudu ga watan tara watan tara ne ko hudu ga watan tara miladiya 2026 yau kuma shi ne darasi na hamsin da biyar wanda za mu tashi sabon babi wanda malaye masa matashiya da du'a'u liqa'il adu wa sultan addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa al'ummarsa wadda za su yi domin su samu kariya daga sharrin abokin gaba azzalimi ɓarawo ɗan fashi da makami da wanda suke tare hanya su ɗauke mutane. Kaga annabi baya nan, sallallahu Alaihi wasallam amma ya san mai zai faru, abin da gashi ana cikinsa, ko abokan gaba da ake yaƙi, ko kuma duk wanda kake cin barazanar zai iya cutar da kai. Wadda sultan da wanda yake da wata kujera mai ƙarfi. wadda wannan kujerar za ta iya zalunta ka to sai aka baka addu'a da za ka yi masa don kada ya zalunce ka sai ka je a gama abin bai samu damar da niyya ya kirawo da niyyar don yi ma wulaƙanci sai ka ga an ɓage da hira da dariya sai al'amarin ya saboda albarka addu'a haka ake ba abin da annabi bai ba mu kuma Allah ya saka annabi da alkhairi wallahi komai sai dai komai halin da ake ciki zaka fito zaka je Katsina zaka je Zamfara zaka je sai ka tayinta sai ka je ka dawo lafiya in kana nan sai ka ga an ƙara ma akwai wanda ya yi ta ya dinga ya tafi Sokoto zashi suna cikin ƙasar Zamfara aka tare su mota ce ta lalace musu wadda jarraba ta Allah sai ta tsaya musu a kan hanya a cikin jeji ya ce damatun da ya tashi ya ce yin addu'a to wayannan addu'o'in da suke wannan babin da ya dinga yinsu saboda haka haka haka aka fito musu yana ba ni labari aka fito musu ta cikin da babura yana ta zabgata wato ba sai na cika ku da bayani a ƙarshe dai sai suka ɗauko dubu ɗari suka ba su shi aka miƙa dubu ɗari maimakon su a kwashe su su ba da kuɗi sai aka ce ga dubu ɗari kuɗan kwa gyara kwa sharuwa me aka yi haka motar ta lalace muku ana ku kusan ba a tsayuwa nan ba ya ce to ai yana ta buga tasa addu'ar dai suke shi fa Allah sauka me ya faru aka ce motar ce ta lalace ga su su wajen babura ɗari sai aka ci tuba kwaye guziri aka ba su dubu ɗari ba a ebe su ba sai aka ba su mai sai aka ba su alfarkar wannan addu'ar shine da ya dawo yana dawo ya burga min waya yace kai yana zuwa ai kaji kaji yadda addu'ar nan ta yi masa maimakon ma ta kare shi daga sharrinsu sai ta yi masa tukuici kuma shi aka ba dubu ɗari dubu ɗari eh shi gani ya yi isa baya baya wasa da addu'a aka ce annabi ya ce kaza za ka ga yanayi so ya zo a cikin sunna akwai addu'o'i da zikirai wadda musulmi zai karanta lokacin da yake dosar abokan gaba ko azzalimai ko wani wato mai mulki da yake da kujera yana zalunci wannan addu'o'in mala yace a takeice mafaka ce mutum yake nema da kariya daga wajen Allah subhanahu ta'ala dan ya kiyaye shi daga sharrunsu ya kuma kubutar da shi ya tserar da shi daga kaidinsu da makircinsu Ubangiji subhanahu ta'ala kuma yana kare wanda ya koma wajensa ya shiga fadarsa ya nemi ya tsare shi domin dukkan wani abu ko menene a hannun Allah yake wa min dabbatin illa huwa mai akhidun bi nasiyatiha babu wani abu da yake tafiya a doron ƙasa face makwarkwadarsa a hannun Allah take sai danke ta ya hana ta yin zalunci don haka daga cikin addu'o'in da sunna ta zo ta shi don mutum ya ya haɗu da wayannan abokan gabar shine hadisin da Abu Dawud ya rawaito da Imam Tirmidhi sun kawo da a cikin littafansu da wasu malaman ma duk sun fitar da hadisin hadisin Anas dan Malik da kuma Abu Musa al-Ash'ari duk su biyu dinnan a Anas dan Malik Abu Musa al-Ash'ari shi ya rawaito hadisin ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana lokacin da manzon Allah shi da kansa in zai fita annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita yana jin tsoron zai haɗu da abokan gaba wanda za su iya cutar da shi sai manzon Allah ya ce shine zikirin farko a cikin littafin Allahumma haka ne ko Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma ya Ubangiji, haka annabi yake zai ba hanya, kaga yanzu za ka tafi Sokoto, za ka tafi Zamfara, za ka tafi Maiduguri, za ka tafi Yobe, hanyar da ake jin tsoron a iya haɗuwa da a iya haɗuwa da mutanen da suke azzalumai, sai ka ce Allahumma ya Ubangiji, inna na ji aluka fi nuhuri, ya Allah na sa ka ka tare musu, wa'inda muke jin tsoron nan, ‘yan fashi ne, a ‘yan boko haram ne, a ‘yan kidnapping ne, a koma wasu waye, kai ka san su, ya Ubangiji, inna na ci fi nuhurin, Allah na sa ka danne mun ƙirjinsu, domin mutum da zai zo zalunci a gaba ɗaɗa zai zo ma, to ya Allah na sa ka tare musu, shi ne inna na ci fi nuhurin, Allah tare musu, inda za su to ɗin nan don su dimfare ni su zalunce ni, ya Allah na sa ka ka sha gabansu, ka tare musu. shine Allahumma inna naj'aluka fi nu'urihim wa na'udhu bika min shururihim Allah ina neman muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin su duk nau'in sharrin su kwace za su dauke mu za su kisa za su jirkita mu za su duk wani nau'i na sharri da suke da shi ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin su kana fitowa ka hau mota waɗanda kake zaton za su iya zalunta ku sai ka ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim a yadda yake a jami'i haka zaka haka annabi yayin shi ba za ka ce inni aj'aluka ba fi nuhur a inna din tunda ai ba kai kadai bane mai wa a motar kaga wani ma bai iya ba ka shigar da shi kai masa alfarma ka kuma taimaka masa albarkar kai addu'ar da kai shi mai ma ma bai san ana yi ba sai ka ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya Ubangiji, na sa ka a gaba ka tare mun su, kar ka bari su gani, kar ka bari su su cin mun, wa na'udhu bika min shururin, Allah muna nema ka tsare mu kuma daga sharrinsu, tun nau'in sharrin da suke da shi, ya Ubangiji ka tsare mu, ka zama cewa kai ne wanda za ka zama ka shiga tsakanina da su. Sabai suka ce, duk sanda suka annabi ya fito a karanta wannan addu'ar haka ake zuwa a dawo abokan gaba ‘yan sharri ba za su gansu ba ko dai kafin ka je wajen sun tafi ko sai bayan kun huce su zo ba da yake ra'ayi da izinin Allah haka mai tafiya irin wannan tafiye-tafiye ko ka san da mutane masu da'addanci ko baka sani ba kai wannan addu'a bayan addu'a fitowa da gida sai kai da addu'ar abin hawa sai kuma ka hada da wannan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim hadisin wato Abu Dawud da ne rawaito shi Imam Hakim da Zahabi duk sun ce hadisi ne ingantacce kaga wannan ita ce addu'a ta farko so sai ta biyu ita ma ta neman tsari ne daga sharrin abokan gaba ko azzalumai ko masu kawo mutane hari shi ta ce hadisin Anas ɗan Malik Anas ɗan Malik shi ya rawaito hadisin Abu Dawud ya fitar da hadisin da Imam Tirmidhi da hadisi ne ingantacce Anas ɗan Malik yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya fita wato zai tafi yaƙi wajen abokan gaba abinda yake cewa Allahumma anta abudi ya ubangiji kai ne mai taimako na taimako a wajenka nake nema wa anta nasiri nasarar da nake samu ko da duk mai yaƙi ko kuma da duk mai neman tsari a wajenka yake samu daga wajenka take ma'ana kai ne mai bada nasara bika ahulu duk dabarar da zan zame bace musu dabaru na yaƙi Allah a wajenka nake samun wannan dabara bayin ka yana bane shine bika ahulu wa bika asulu in ta kama sai mun gwabza kai harin da zan yi Allah kai ne zaka bani wannan damar da karfin yi ka san wani in aka tare shi sai an buga da shi shi haka kawai wani ba zai sallama ba haka kawai ko masu ƙwacin wayan nan wani ba zai bayar ba cikin sauƙi sai in an fi ƙarfinsa haka jiya jiyan nan ko shekarun jiya ne yake gai da sassafe wajen gadon da fito shi ma shi ma masu yana kan a daidaita aka zo aka ɗane aka fito da wuka aka ce ba da waya to shi sai ya cakumi mai wukar ya naɗe hannunsa da abin ƙarfen nan na jikin a daidaita ya naɗe shi mutumin shi mai kwacin waya kokari yake a sake shi saboda ya shaku yace da mai adaida ja mu tafi shi ko mai adaida ta wannan fuskoki duk ko ta shiga duk wanda kasan nan ta shiga idan sa an kashe shi a filin badar su su 70 din duk kasa ta shiga to yana daga cikin abin da ake neman taimakon Allah ko da yaki zaka ko fada zaka malamai suka ce wannan addu'ar ba wai sai da faɗa na ko faɗa ta hujja ce suka ce ko project ɗinka ne za ka yi defense za ka je gaban sanatocin nan da ake na jami'a to ka karanta ta Allahumma anta abudi Allah taimako naka ne wa anta nasiri Allah kai ne za ka bani nasara wa bika ahulu Allah duk dabarar da zan yi kare independent ɗin wayannan abin da na rubuta a wajen ka zan samu wa bika asulu idan an yi min tambayar da zan mai da matani Allah kai ne za ka san yadda za ka gaya mu wa bika uqatil in ta kai ma a yi jayayya ni in faɗa su faɗa Allah a kai nake nema ka yi ɗaliban ilimi ga su ba ɗaliban jami'a duk wanda zai project in an ce ka zo kai defending ga addu'a haka malamai suka ce Amin. Barka ji rago karshen, in ka gama ragowar sai ka tafi. Ka je, ba an gaice Sokoto ya ƙi zuwa amma yanzu wallahi zai tafi. inda yana da makami ai in dai ka riƙe da gaske kake zaki ɗaliban ilimi ɗaliban jami'a masu digiri na ɗaya da na biyu da na uku wanda zai defending a addu'a maganar addu'a uku ma na kawo a cikin babu addu'a ta uku ita ce addu'ar abdullahi dan abbas sahabin manzan Allah ƙanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma ya ruwaito mana manzan Allah ya ce addu'ar da annabi Ibrahim ya yi ta lokacin da za a wurga shi a wuta addu'ar da na yi nima lokacin da aka zo aka yi mana barazana bayan an yakin Uhud ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakil me ya faru annabi Ibrahim mutumin ƙasar Iraki ne, nan ne garinsu, ya taso a gidan da mahaifinsa shi yake sassaƙa gunki da shi da ‘yan uwansa akwai ƙannansa, akwai haram da haran sai annabi Ibrahim ‘ya'ya uku ne da shi duk maza. Kafin su girma shi yake sassaƙawa shi ne wanda ya fi kowa iya sassaƙa gunki. a ƙasar Iraq yana yawo kasuwa-kasuwa yana sayan musu da allolinsu, mutum ya siya kuma ya je kafa mutum kuma shi ne Allah, ya bauta masa. Da suka taso sai ya dinga ba su yana ɗora musu talla. Annabi Ibrahim sun ya shiga kasuwa sai ya dinga cewa waye zai siya abin da zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba. Kaga waye zai siya? Sai ya je ya dawo bai sayar da ko ɗaya ba. A haka har Allah ya bashi annabta. to haka da ya ba shi annabta ya ta kira a bautawa Allah guda ɗaya wanda sanadiyar haka iyayensa suka kaurace masa babansa ya kore shi kuna ganin yadda Allah ya ba mu kisa a cikin suratu Maryam wahjurni maliya ce ka tafi ka bani waje kakka sake la in lam tantahi la arjumannaka idan baka daina min wannan wa'azin ba zan jefe ka zan sa a jefe ka wahjurni maliya bace min da gani qala salamun alayk ya tafi sai kuma ya dauki alƙawari yace la astaghfiranna laka rabbi zan nema ma gafara a wajen ubangiji na innahu kana bi hafiya a ƙarshe Allah yace karka an hana ka to lokacin da suna wani biki na shekara kamar festival ne haka sai suka haɗu sanda za su tafi katon wajen da suke bauta wa Allah wannan gumakan nasu akwai alloli da yawa ciki annabi ibrahim bayan sun tafi sai ya zo ya samu digiyar ya rurrusa su tun da daman na laka ne sai katon babban cikinsu sai annabi ibrahim ya rataya masa wannan gatarin da ya rurrusa su bayan sun gama daransu sun dawo suka ga allolinsu a kakkarye a rurrushe sai guda ɗaya gashi sai suke ce man fa'ala hada bi alihatina innahu la min adh-dhalimin kai wanda yawa allolin nan wannan abin nan rurrusa sun nan bai kyauta ba bai kyauta ba sai wani yace ai naji Ibrahim yana faɗa cewa zai musu illa kuwa yace to a kirawo shi kaida kenan ai ma tambaya in ta abin ya tabbata shikenan haka Allah ba za a yanke mutum hukunci ba sai an masa tamba. Walu fatu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadu. Tun daga mutane a zo a tambaye shi in abu ya tabbata a kansa shikenan a yanke mai hukunci. Sai suka ce a anta fa'alta hadha bi aliyatina Ibrahim? Ibrahim kai kai wa allolin mu wannan haka? Sai ce qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Ya ya ga wanda ya kira ce da abu kuma ku tambaye ni. Ga wanda yi fas'aluhum ku tambaye su mana in kanu yantiqun in suna magana sai wannan ya kalli wannan wannan faraja'u ila anfusihim suka ce kaga gaskiya ba yake faɗa tun daga alama ta wanda yake rataye da abu kuma shi bai rushe ba kansa ba kuma ba sa magana faraja'u ila anfusihim fa qalu innakum antum adh-dhalimun sai ce abu kyautawa ya za ku tawuci mutumin da ba wata alama sun manuki su ala ru'usi suka yi haka sai kuma wasu shaidanin cikinsu suka ringa cewa shi ne ku taimaki allolinku ai daman zagin su yake suka ce a ƙona shi qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin haka sai suka yanke hukunci kawai kai ne daman kake zagin alloli sau haka kai ne kai haka shugabansu sarkin garin ya ce to a ƙona shi abinda za a yi masa kawai mai masa hukunci a gaban mutane sai da suka dinga haɗa wuta ta ɗau lokaci kamar yadda ya tabbata a cikin tafsir sannan aka ɗauke shi aka sa shi a aka wulwula shi aka wurga shi cikin wutar a lokacin da yake tafiya a cikin wutar kamar yadda ya zo a cikin nasi mala'ika jibril ya zo masa cewa ya akwai wani gudunmawa da zan kawo ma ya ce a wajen ka dai ba na nema a wajen Allah ko ya san halin da nake ciki hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah ya faɗa wa ni'mal wakil sai Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ke wuta, Ibrahim zai shigo cikinki yanzu, karki cutar da shi, ya naru, kuni bardan, ki yi sanyi sanyin da zai zama kuma ba mai cutarwa ba, ba sanyin da zai cutar da shi ba, ki zama mai sanyi ke wuta da umarninmu Musa Allah, sanyin da ba zai cutar da shi ba, amma Ibrahim kaɗai za ki wannan. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم shi shi kadai muka yi wa izini ki zama duk wanda yazo wuce ta kusa da kike kona shi amma shi shi kadai mazala yace sanda ake wulwula shi zai tafi shine qalaha ibrahim annabi ibrahim sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel abinda kake cewa hasbunallahu Allah shi kaɗai ne gatana, shi ya isa ya tsere ni daga cutawar wuta, daga cutawar wa'yannan mutanen, daga cutawar ‘yan fashin nan, daga cutawar masu tare hanya, daga cutarwar masu kidnafin, daga cutarwar duk wanda zai cutar da ni, hasbunallah. Allah shi ne gatana, shi ne wanda zai isa min da su daga sharrinsu. Wa ni'mal wakil. madalla da wanda na wakilta ya zama mai wanda zai tsare ni Allah kenan Allah shine na zaɓi wakilin da zai iya tsare ni din na iya zaɓe shine wa ni'mal wakil na iya zaɓen wanda zai tare mun fada ana ganewa mazala ce annabi Ibrahim da ya fada shi Allah ya ce da wutar ta koma mai sanyi sai da yi kusan sati a cikin wutar kuma suna gano shi yana sallolinsa tabbata ma komai ba sai da ranar da Allah ya ce ya fito haka ya fito da kafarsa yana fitowa ga sarki ba namuru da sauran mutane ana ta kallo ya fito da kafarsa babu wani alama da wuta ta masa sarkin sai ya zo su jira gaban annabi Ibrahim ya ce yanzu ya yarda shi annabi Ibrahim shi Allah ne ba shi a wajensa annabi Ibrahim ne Allah tun daga wuta dai wannan wutar da take ƙona tsuntsaye a sama gashi shi ba abin da ce masa ɗaya daga cikin ‘yan uwan annabi Ibrahim baban annabi Lot kun san annabi Lot ɗanƙanin annabi Ibrahim annabi Ibrahim babbansa ne Haran sai ce ai shi yanzu bai yadda ba da ubangijin annabi Ibrahim shi ya zo wajen gunkinsu ya mai kirari yake ce ma ce shi ma zai shiga wutar nan shi ma ya sa wutar ka ta kona shi da ya shiga ko ƙashin zama ba a samu ƙashin zama ba a samu ya ƙone kurmus har ƙashin ma ya ƙone daga nan aka fara imani da annabi ibrahim da ubangijin annabi ibrahim cewa allah ne guda ɗaya to amma sai ya zama mahaifinsa shi ya ƙi imani haka suka yi ƙaura daga ƙasar suka ɓace ba sake gani su shi ma Allah sai ya ce da Annabi Ibrahim ya hijira daga ƙasar Iraq ya dawo ƙasar Filistin nan ya dawo daga nan kuma aka ce zo ya kafa garin Makka wanda Annabi Ibrahim ya gina Ka'aba ya gina ta aka fara aikin haji shine har yanzu ake to hasbunallahu wa ni'mal wakil ya karanta sai Allah ya ce da wutar ta zama mai sanyi kar ta ƙona shi annabi ya ce wa qalaha muhammad kai annabin kuma annabi muhammad ita ya karanta hina la hina qala lahu nas lokacin da mutane suka ce masa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu me hasbunallahu wa ni'mal wakil. lokacin da aka yi yakin uhud kun san yakin uhud da yadda aka yi shi da badakalar da ta faru saboda an saba wa manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye mutum 50 akan dutsen jabalin ruma wanda shi ne daidai da in ka je wajen uhud ga wani ɗan ƙaramin dutse a nan aka ce su tsaya domin zai zama kariya ga musulmai annabi ya ce kar ku sauko ko mu muka yi nasara ko mu kuka ga ana kashewa kar ku sauko sai na turo muku sai in na ce ku sauko su su hamsin amma da farko da aka fara yakin uhud sai Allah ya ba musulmai nasara suka sanya kafirai a gaba so ganima waɗannan kawai wasu sai suka fara saukowa shugabansu ya ce a jubair ibn mut'im Allah ya ƙara yarda ya ce annabi ya ce kar mu sauka sai in ya uturo mana ahir ba wanda ya saurare shi suka sauko a nan gefe akwai Khalid ibn Lulay da Ikrima ibn Abi Jahl a lokacin ba su musulunta ba suna kan dokuna saboda yana lekowa ya gaba kowa sai tsararu kawai sai ya sai kawo hari musulmai sun kai wa kafirai sun danna su sun hanyar maka shi kuma khalid ne ya zo da shi da masu doki sai suka biyo bayan musulmi kafiran da suke gudu suka juyo suka ga khalid akan doki sai suka juyo sau haka sai aka sa musulmi a mai kun gane su khalid suna duka kafiran maka suna duka sai da aka shi mutum saba'in saba'in to ba ma anan ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa sai da aka ji maciwa wannan yaki a inda aka yi wa annabi rotse irin akwai wani katin kafiri kato a cikin tsohon kafirai sau haka annabi ana yakin sai ya koma jikin dutsen uhud katon shi ne dutsen uhud ba wannan ba karamin da kuke gani wannan na kusa da makabarta ba shi ba ne dutsen uhud na bayansa wani wanda ba za ka gano ƙarshensa ba shi ne dutsen Uhud. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga nan ya ya fake. Wannan kafirin ya gano annabi sai ya yi hanyar annabi. Ya zo ya samu annabi sassa annabi yana kan abun hawansa ya ɗauki takobi ya zage duk ƙarfinsa ya buga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa annabi ya sa hular kwano. wannan hular kwanan Allah da taimakon Allah sai ya zama cewa hular kwanan ita aka daka to haka da aka dake ta sai ta zama ta sake shigewa ta shige gefenta nan da ake kasan in ka kalli masu hawa doki na ko turawa ne a fim za ka ga hular kwanan da kinsu akwai wani madauri to nan inda ake sa madaurin karfe ne sai da sai ya shiga cikin kuncin manzon Allah sassa sai da ya hudawa manzon Allah kunci wannan ƙarfin dukan sai da ya Allah manzan Allah haƙorinsa babba na nan gaba. Kun gane, dukan da ƙarfin dukan sai da manzan Allah ya haɗo daga kan abin hawansu. Yana haɗowa ƙafarsa sai ta shiga cikin tsakanin wasu ramammuka, nan ma sai jini ya ɓarke. Jini ta kuncin annabi da haƙorinsa da kuma ƙafar annabi. Sahabbai suka tarwatse. saboda an shiga tashin hankali wallahi guduwa suke abubakar umar usman duk guduwa suke su sai na duk guduwa suke Allah ya iz tus'iduna wa la taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum gudu suka dinga Allah ya ce ku tuna lokacin da kuka guje kuka tarwatse kuka bar annabi war rasul yad'ukum ga annabi yana cewa ku dawo fi ukhrakum kun bashi a can baya sai wasu samari su su takwas mutanen Madina samari su suka zo daidai inda annabi yake a cikin lungu sai Talha mutum takwas mutanen Madina mutum ɗaya dan maka Talha ibn Ubaidillah mutumin sai su suka zo suka tare annabi suke baka saboda ga wancan tun da ya masa dukan nan sai yake nunowa ga inda annabi yake sai aka dinga sa kuma kibbo ana ta harbo annabi so suke suka sha annabi suka dinga harbo kibiya wa'annan samari na madina su su takwas duk sai da aka kashe su wannan kibiyoyin saboda duk suna tara annabi ba wala duk sai da suka kashe duk aka kashe su saura mutum daya shine wa Talha ibn Ubaidillah shi shi kadai ya sa hannunsa aka in aka cillo sai ya sa hannunsa sai da hannunsa ya shanye ya dinga tare kibban nan annabi yana son ya bar wajen akwai waje a sama saman dutsen annabi yana son ya kamo ya haye dan ya haye ba za su gan shi ba annaba tsawonsa bai kai ba kuma abin taka alhada ya riga haka sai sai masa me ake ce masa tsani ko doro sai durkusa a gaban annabi sai annabi ya taka bayansa sai annabi ya kamo saman sai ya haye wajen hawan ne sai wani musulmi ya gano ya ce a dan suna ta cewa shi ibn kami'a yana cewa ya kashe annabi ana ta yada an kashe annabi kama wanda annabi zai zai hau sai shi ya gano shi wani musulmi dan madina sai ya ce rasulullahi hayyu annabi yana raye jin haka su abubakar da suka ji wannan shelar sai aka yi birki sai kuma aka taho yana nuna inda yake sai aka taho inda lungun da annabi yake suna tahowa sai suka ga cewa talha ne yau annabi doro annabi ya taka bayansa annabi yana kama sai ya ce aujaba talha aujaba talha aujaba talha talha ya zama dan aljanna dole sai ka shiga aljanna so uku annabi ya kara annabi sai na bukar ya ce duk cikin yaƙin uhud ranar uhud ba wanda ya yi bajinta irin talha su wuce sun gudu amma gashi yana tare da annabi hayyewa annabi doro annabi ya hau bayansa ya hau sama to wannan jikatar da aka yi uhud sai abu sufiya ne ya ɗaga murya yake cewa afikun Muhammad sai annabi ya yi haka saboda duk sabai kuma sun dawo su abubakar su umar su waye Muhammad yana cikin ku yana da rai annabi ya yi musu haka kar wanda ya bashi amsa afikum ibnu abi quhafa abubakar yana nan annabi ya ce ku shiru afikum ibnu al-khattab umar yana da rai saboda su yake tunda ya san su ne annabi ya ce ku shiru sai ya ce don na kashe wa'yan duk mun kashe wa'yan nan umar ko san bai da haƙuri nan da nan sai ya ce ƙarya kake mabuƙiyin Allah duk wanda kake faɗa ɗin nan suna to da ya ji muryar umar sai yake ce asdaqun alqawl ya ibn al-khattab yace umar gaya mun gaskiya muhammad ibn qami'a ya ce ya kashe muhammad da gaske ne ko yana da rai yace yana jinka hayyun yurzak duk wanda ka faɗa ma suna jin ka sai yace na fi gazgata ka dan kafa wannan mutunci magana ka ita ce gaskiya shi wanda ya ce min ya kashe bai bai kai mutuncin ka ba ka fi shi mutunci magana ka tafi gaskiya sai yace to yau mun biyo mu badar mun rama abin da kuka yi mana ranar badar wal harbu sijal yace yaki da man dan yaudara abin da kuka yi mana mun rama sai yake cewa za ku samu a cikin mutanenku da muka kashe, za ku ga an wasu abubuwa marasa kyau, an cire hancin wani, an cire hantar wani, ya ce, ba ni ban umarta a yi ba, ba ni na ce a yi ba, amma da ake kuma bai dame ni ba, amma ba ni na ce a yi ba, saboda rashin mutunci ne, ya ce, ba ni na ce a yi ba, amma tun da ake kuma bai dame ni ba, bai ɓata min rai ba. Aka tattara Abu Sufyan ya yi hanyar maka, to bayan ya yi hanyar nan maka, sai suka tsaya a hanya sai suke shawara, ai kamata yi mutanen nan yadda muka jigata su, mu koma mu karasa su kawai. Kun fahimci maganar? Ana cikin wannan sai ga wasu mutane ya ce, sai Abu Sufyan yake ce musu, ina za ku je ne suka ce Madina, ya ce to, zan ba ku saƙo, idan ka je ka gaya wa ya ce zan ba ku saƙo ku gaya Muhammad za ku gaya masa suka ce eh sai ya ce idan wa faitumu kuka samu annabi Muhammad fa akhbiruhu anna qad ajma'na as-sayra ilayhi wa ila ashabi linasta'sil baqiyat ku gaya masa cewa yanzu mun yi zango a hanya za mu dawo mu gama da su gabaki daya yana son ya cusa tsoro a cikin zuciyar manzan Allah da sahabbai wayannan mutanen fa marrar rakbu sai suka zo suka wuce bi rasulillah wa bi hamra'il asad yana wani waje hamra'il asad bai fi kilomita 15 tsakani da Madina annabi bai gama ya shiga Madina ba sai suka gaya masa cewa Abu Sufyan da mutanansa suna nan sun shiri innan nasa qad jama'u lakum suna shirin za su zo su kawo muku hari fakhshawhu sai annabi ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sahabbai ma sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ne mai gadin shi ne gatanmu madalla da muka sa Allah ya gade mu mun san zai iya mana to kawai can sai Abu Sufyan ya ce kun ga kun ga aikin hasbunallah sai kuma bayan sun shiri sai ce kai abinda muka yi musu ma ya isa kai mu tafiyan mu kun ga hasbunallahu wa ni'mal wakil sun yi shirin su dawo din amma da annabi ya ce hasbunallahu Allah kai ne mai gadin mu kai zaka tsare mu wa ni'mal wakil ma dalla Allah ka zama kai ne mai gadin mu sai kawai suke tunanin kuma kai ai mu ma mun gaji abinda ma muka yi musu ya isa bi tafiyan mu sai suka yi tafi fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su sai suka koma su annabi suka koma Madina ba abin da ya shafe su to kai ma idan ka tunkaru wajen mutanen da kake jin tsoro za su cutar da kai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ko da kana gano su ko kana ganin su hasbunallahu wa ni'mal wakil za ka ga an bude ma hanya zo ka wuce zo ka wuce hasbunallahu wani ya ce shi ya ga yan karota ma takardunsa sun lalace ita yake buga musu dan su tafi can suna duba wani shi ya wuce don amma ka gyara takardunka ma za ka yi hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga wayannan addu'o'i guda uku ya bayan Allah mu kiyaye su duk sanda zaka fito daga gidanka ma ba wai sai zaka yi tafiya tunda yadda kasan yanayin kasar ta ta wuce ta lalace saboda ka musamman ga wanda zai tafiya sai ka karanta su na farko ga su can Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim na biyu اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أحول وبك أصول وبك أقاتل سنسي حسبنا الله ونعم الوكيل إن شاء الله أنك هذا ونن كتفيك سوكتنك abin da zai same ka insha Allah an gane ai duk wanda za shi kaza ya karanta ta musamman in abin da zai tafi masa ya zama mai dola ko neman abincinsa ko zuwa ziyara ko wajen iyali masu jarrabawa wanda zai jarrabawa zai je defending shi ma ya karanta ta musamman ka san akwai wanda kake tunanin zai cutar da kai waccan ta Allahumma anta abudi wannan ba wai sai za a cutar da kai ba in za ka yi defend za ka na da abin da za ka ba da amsa a kai za a yi ma interview ko da wajen ɗaukan aiki ne ka karanta ta saboda wani bai ci jarraba interview ɗin ba zai ba za a ɗauke shi ba sai ka ga Allah ya baka hujjoji wanda za ka gamsar da su wani ma an kai ka zauna ya sunan ka sai ba za a mace ba ya ka ci tashi to wannan tana yi kar ka ɗauka ba ta yi ni ma na gama an gane yi karatun damun guda uku ne an gane yi saboda ka gashi dai mu kiyaye su ya bayan Allah domin kariya ce domin kowa a cikin wannan zai iya tsintar kansa a yanayi na tafiya wani abu yanzu yana a ce ka zo ana kiran ka a goso ko a ce a dan sadau ma ake neman ka cikin garin to kaga sai a hankali kawai ka sai ka tafi kana tai hasbunallahu wa ni'mal wakil اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم sai kuma karanta wayannan abubuwan in Allah ya yarda ba kai ba cutarwa kai kuma dalibai ku karanta ta a wajen jarrabawa karke sata amsa ka karanta ta Allah zai buɗa ma kokolwarka a cikin masu zuwa akwai dalibi da yace ai masa addu'a ba a sa su addu'a kuma suna cin abin da zai kora musu akwai ya yahya khudhul kitaba bi quwwa wannan ana son mutum ya dinga karanta yayansa tun suna kanana yaro zai tashi kwalwarsa a bude ba shi da tsoro yana da jajircewa ya yahya khudhul kitaba bi quwwa tun wancan satin nake son fadaita kuma Allah ha yanan ya yahya khudhul kitaba bi quwwa ai ka karasa kin ka wuce wa ake nawul kitaba kuma sabiya kai Allah ne can cewa aka yi an bashi annabta kai ina annabta ai ta kare ya yahya yaranka karami ka ko- ka dinga karantawa kana tofa musu wasu malaman suka ce wato a a sai ka kirawo sunansa bayan ka ce ya yahya khudhil kitaba bi quwwa sai ka ce ya wani khudhil kitaba ba ba sai yana jin ka ba shin yana jariri tun yana jariri yaro zai taso da kuzari da kwakwalwa sannan yana daga cikin abin da yake bude kwakwalwa da fahimta shine hada habbatus sauda garin habbatus sauda ka hada shi da zuma shi ma ka ringa ba yaro da safe cokali kafin ya ci komai karamin cokali yana kawo kaifin fahimta yana kawo kokari idan kai ma babba ne za ka iya ci- ko da babba ha? ko ko kai ma yanzu za ka ci harshen tasawa kenan ko an gane ai duk wanda yake baya fahimtar karatu ya dinga hada zuma mai kyau amma mai kyau da garin habbatus sauda shi ma mai kyau garin habbatus sauda kun san kala kala in kuka samu na Algeria ko na Sudan ya fi kowanne kyau sai ka da safe kafin ka ci komai sai ka sha karamin cokali da daddare ka gama cin komai sai ka sha yana bude kwakwalwa kwarai da gaske yana sa kokari yana sa kiyaye karatu ɗaliban da suke ma ma musu addu'a ga addu'a daga wajen manzon Allah ga kuma magani tambayoyin suna da yawa zan karanta abin da ya samu sai a- abin nan. assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kara lafiya nisan kwana mai albarka malam ni na kasance dan ahlus sunna ne amma duk shekara ina yin maulidi ina yin maulidi da kuma takutaha ina yi ne domin soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin malam menene hukunci na ni na na san hukuncin ka amma dai wannan tsari rigima ne wato rigimar da muke ta fama da ita shine a zancen maulidi din nan duk shekara sai an ta hayaniya an ta hayaniya domin yasa duk shekara shi sai an yi hayaniya kai saboda aslan dai na farko mu duba cewa manzala sallallahu ya ce ku saba wa yahudawa da nasara duk abin da yahuda suke ku saba musu abin da ya shafi addini kuna gani annabi ta azumin asura da taso annabi asura kawai yake sai ya ce in Allah ya kai mu shekara mai zuwa zan hada da taso a dan mu saba wa yahudawa saboda su guda ɗaya suke mu saba musu to annabi bai kai shekarar ba sai Allah ya karbi ransa sai ya zama sahabbai sun ci gaba tasu'a da ashura suke saboda umarnin sabawa da to in ka duba asalin yin eh, birthday kafirai ne suke me haɗa ka da shi sannan bayan haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mana khairul quruni qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم karnin da yafi kowanne falala da alkhairi shine lokacin da nake nan karni na bayan ni sai kuma karnin da ya biyo bayana na tabi'i kenan bayan ni sai karnin da ya biyo bayana na tabi'i tabi'ina shekara 300 kenan to duk wannan karnan guda uku ba samu an yi maulidi ba sai karni na hudu lokacin fatimiyun mutanen misra ne su suka fara yin maulidi saboda tunawa da annabi su sun yi don tunawa da manna da kuma san annabi a duba asalin niyyar ba a- bayan su ba a sake yin wani maulidi ba sai lokaci karni na bakwai ake lokacin almalikul muzaffar wani mutumin turkiya ne ake wani ganganku irin a tare nan da ya kamar da ake na takuta hannu suka taru aka yanke-yanke aka dafa abinci sai aka karanta sirar annabi an haifi annabi ranar kaza ga mu'jizarsa ga abubuwa da yi ga tarihin matansa aka faɗi sirarsa ga waɗanda ba su sani ba saboda san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci maganar kuma aka dafa abinci aka ci aka tarwatsa to daga nan ne abin ya tafi ko wanda ya kai duk wanda yake shekara arba'in talatin da biyar hamsin ba ya san maulidin da ake na yanzu ba irin na da ba kowa ya san duk wanda ya sa ɗan cikin gari ne shi ma ya yi maulidi abu ake ana haɗuwa ana karanta sirar manzo Allah sallallahu alaihi da tarihinsa sanda aka haife shi da wanda ya inganta da wanda bai amma dai abinda ake na annabi kadai ake ba a kawo tarihin kowa ba a hada shi da na kowa kuma a faɗa ai kuka har kuka ake kuma ba cakuɗe ɗaya ba raye-raye ba waƙoƙi ba mata wanda suke zuwa wajen maulidi a da da jiyawa ne suna cikin gidaje ko suna soraye sai ƙananan yara da ake dafa musu a siyo kaza ko nama a yi musu miya a turo su baccinsu kuma suke yi su an fahimci magana da abin da ake kira amma yanzu ka kalli abin kazantar ya yi yawa abin da ake ba daidai ba ne a ranar a ranar da aka yi wani yake ce mun ga wasu 'yan mata su sun yi kuɗi-kuɗi sun yi katon kek an sa wai sallallahu alaika wa alalika wasallam wai a daren za a yanka birthday na manzana wannan wulakanci ne shakkiyanci ne ba san annabi bane wannan a fahimci maganar in aka fito ta kuta yanzu har da wasu 'yan daudin annabi me haɗa daudu da annabi har da karuwan annabi ba wai molanka kowa ma ya san ba daidai ba wannan abin da ake ba daidai ba ya kamata a ba wa annabi matsayinsa sannan me ya kamata ma a yi ne tarihin haihuwa za a yi ko tarihin jimamin kuma ya mutu za a yi an fahimci maganar amma asalin shekul islam ibn taimiyya shugaban izalar duniya abinda yake cewa Allah da niyyar mutum yake amfani shi a wajensa a fahimtarsa idan mutum ya haɗa maulidi don soyayyar annabi ya tuna da annabi ya ji tarihin annabi don ƙaunar annabi ya sadaka kuma babu wani abu na saƙo a wajen shi a wajensa ya ce shi yana ganin Allah zai ba wa wanda ya wani abin gwargwadon niyyarsa shekul islam ya wannan magana an fahimci maganar sai ma musu yi da wasu duk wannan sun halatta amma duk su ma sun sa sharaɗi idan babu saɓan Allah a wajen idan babu me to yanzu ga mu wanda babu saɓan Allah sai kaɗan sai kaɗan sai kaɗan sannan shi addini in aka duba shi yadda Allah ya ce a yi shi ne addini idan imam malik ya ce wato idan ɗaya addini bai zama idan wannan abin ba addini ba ne wajen mutanen farko to yanzu mutanen yanzu kuma ba zai zama musu addini ba to yadda malamai sun yi maganganu asalan ba a yi shi ba wani zai cewa ai ba komai ba aka yi a lokacin annabi akwai abin da ake ce masa bid'a ta addini bid'a ta addini yanzu ko me yin da ya halatta yanayin maulidin abinda ake yanzu bai isa ya hana bai isa ya hana ba wallahi kowane ba malamin da ya isa yanzu ya hana abinda ake yi na rashin kirkin kuma kowa ya san akwai rashin ni da kan na bana din nan naji malamin da yake yana yi amma yayi wadare da abinda ake yace in dai za a zo ai kada kade ai rere a haɗu maza da mata a cewa wannan san annabi ne me amfanin yin maulidi yana yi kuma ina ga muku sunansa yanzu kun sani na malam umar sani ma kun ji ya faɗa to ni ba ma shi na ji ba akwai malamin da na ji ya yi faɗa to kaga kowa ya san alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun abu da yake daidai kowa ya san shi abin da yake ba daidai ba in za a yi misali irin na da wanda zai zama cewa ana zauna ana karanta sirar annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk da su ma akwai malaman da suka ce hakan bai halatta ba to gware shi Malam Ahmad Bamba Allah ji kansa ina jin sa wata ran wani lokaci ke ce mana sannan yana dorai inda shi ahalus sunna ne sai yaran unguwar dorai sai suka haɗa maulidi sai kuma aka zo ƙofar gidansa wai anan za a yi ƙofar gidansa za a yi mala ya fito sai ya ga kujeru a ƙofar gidansa an yi shimfiɗa ana ta ƙoƙarin yin maulidi ya ce sai na koma gida ba kwan fitila waje ya ce sai na ɗauko kwai sai na sa musu kwai sai na kunno musu fitila amin kun gane maganar ya ce ba dai fitila ake so ba to shi ma ba da gudunmawa ga ta nan ya haskiyo ya kunna fitila ya ce daga nan aka ce a ai shi ma masoyin annabi ne shi ai mutumin da yake karanta littafin hadisai gaba ki da yanzu kana zuwa misali kana faɗar sai a ce baka san annabi wai waye musulmin da baya san annabi wani musulmi ne zai ce ba kuma yake musulunci yake abu dai shine cewa saddidu wa ƙari haka manzala ya ce a yi sanne-sanne ne ba zafafawa karka kwashe mutane duka kai su wuta saboda suna maulidi ai ba wanda ya je yin maulidi babu kyakkyawan niyya malam akwai limamin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu Sheikh Salih Awad al-Mughamis kwan ana cikin wannan abun shi ma kamar yace wa'inda suka ce sun halatta ai maulidi da wa'inda suka ce bai halatta ba yace shi a wajensa wa'inda suka fi hujjoji mai karfi shine wanda suka hana yi yace amma ba za ka kwashe wanda suke yi ba kuma cika ce ɗan wuta ne saboda san annabi ne da shauƙin annabi ya sasi yace amma in za a kauce hanya ayi abubuwa na haramci a ciki bai kamata ba yace amma hujjojin wanda suka ce kar ayi sun fi yawa su ne gamsassu amma tunda aljanna ba taka bace wutan ma ba taka bace kaka kai su wuta kaka kai su wannan shine adalci saboda a cikin wanda yanzu ke cewa din kar a yi din bai halatta ba saboda bid'a ne quite alright bid'a ne wasu da yawa sun yi ada din mun yi ni a wajen ma nake wazifa gidan halifa sun nake zikirin juma'a ha mun yi ada kuma Allah ranar da wani fara ce mun maulidi bida ne inda ka san caka ma kuka na ji gaba ɗaya a ranar ba na jin daɗi muna tare da ni da wani aboki ma alhaji hamza da alhaji talha suleiman man jafar da mala bakar hussein fage mun je ya sunan eh, egyptian cultural center din nan bello dan dago muka je mu ga filafilai na larabci haka na tarihin annabi da alai bashir dan keta alai bashir dan keta shi ya kawo magana mun fito sai da ke tuna san musu cewa yau ne fa wulidin gidan alai sabi ba sai alai bashir ya ce ku wulidin kuke zuwa bid'a ne duk gaba ɗayan mu sai muka rikici inda ka san mu dake shi abokin mu ne ya zo da wani sabon bid'a a ranar ba daɗi haka muka ce amma subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala kana yin abu da kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya Allah yana kallon niyyarka sai ya ganar da kai kai karatu ko su masu walidin a karantar da su abin da yake faruwa ba a basu ilimin na gaske kun ga Allah ji kan malam Aminu Aminuddin akwai shekarar da ya dinga kewayawa maulidin duk da aka gece shi ya ji ina jin wasu sun wanda ya sani ya sani wata maulidi kaf tun daga farkon sa har ƙarshe akwai inda aka gece shi kuma ya ji ahli sunna aka mucca yace da abazu bara gurbin abu ware ka je ka karanta musu tarihin na gaske idan Allah ya kalli zuciyar mutum da gaske yake sai ya fahimtar da shi shekara mai zuwa ko ba zai ba kuna ganewa dan na gan shi da yawa yana yawa mu ba mu bi shi ba a lokacin muna ganin yana kuskure amma shi yana da hujjarsa Allah ya ce ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana abinda ya kamata ahli sunna ko kuma wanda suke ganin cewa bai kamata yi ba to su bawa yaran nan ilimi na gaske ba sai wata maulidi a dinga shirya wata naduwa ko wani taro a zo a ji tsantsan tarihin annabi lokaci yayi kun gane magana da nake misali masallacin jami'ar rahama ya hada wata natuwa da za a hadu ranar kaza za a ji tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam daga lokaci kaza zuwa kaza daga haihuwarsa ko kuma irhasat abubuwa da suka faru kafin haihuwar tasa da haihuwar tasa da waye da waye a zo wani waje sai a tsaya sai a sake daukan wani watan ranar kaza za a daura daga waje kaza malam kaza ne zai mutane ba sai a jami'ar rahama a je tsabagen cikin gari ka zo ka kawo tarihin annabi kakka sa wani son zuciya tarihin kawai za ka fara wani daga nan zai ce bari ya bincike shi ma ya dinga karatu da ya je zai haɗu da wani wajen sai ya gane cewa ashe abu da ake kaza da ba daidai ba ne sai ya daina zuwa sai ya gane amma karka kai mutane wuta haka kawai kai wutan nan ba taka ba ce aljannan ba ta kai mala da biki kike kullun roƙo kake kace Allah ya tsare ka an fahimci maganar so ka nemi gaskiya dai kawai ka nemi gaskiya Allah da kake cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ya amsa ma sai ka ga daga Allah cewa ai kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum kuma ai da haka kuke da kuma kuna maulidi da kuma kuna wazifar famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa ya ganar da ku gaskiya saboda haka su ma ku nemo musu shirya ka nema mutane su gane Allah zuciya yake amfani da shi aiki amma aiki in bai daidai da koyar annabi kuma kuskure annabi bai bari ba kuma bai yi ba kuma yanzu matsalar shi ne an zo maulidin ba na annabin kadai ake ba sai an hada annabin da wasu kuma kuskure ne a cikin a cikin irin wannan ranar wani yana yana yake cewa an ce maulidi bid'a ne to su wallahi ko annabin ne yazo ya hana su so sai sai sun yi wannan da kunne na naji kuma malami ne a cikin malaman to annabi ya zo ya ce ma karkai ka ce sai kai to kuma a matsayinka na me kenan sai ai ma irin ɗan uhudu ga suna yace kowai annabin ne ya dawo ya ce karsi sai sun yi to ka zama mai sabon annabi kenan annabi ya hana ka abu kuma ka ce sai ka yi? Yau, an fahimci maganar. So, ka tambayoyi da yawa. In Allah yarda, karatun sati na gaba sai mai daman addu'a ɗaya ce, sai mu sa tambayoyi. Amma dai, a ba a hankula. Karka fitar da mutane daga addini, karka kai su wuta, ka nemi cewa dai Allah ya ganar da su, amma asalin ba a yi maulidi ba lokacin annabi lokacin sahabbai ba yi ba lokacin tabi'ai ba tabi'ul tabi'i ne ba yi ba ga lokacin da aka fara ga wayanda suka fara su ma san annabi ne yasa suke so amma da lada ko ba lada wannan kuma Allah ne mai annabi ya mana bayani dai cewa aiki sai yayi sai ya hada sharri guda biyu zaka samu ladansa ya zama kayi shi dan Allah kuma ya yi daidai da koyewar manzan Allah sai wannan shi ne sikelin ya yi shi don Allah a kan koyarwar manzan Allah amma wanda ya maulidi zuciyarsa kai baka sani amma mafi abin da ya bayyana a zahiri don ƙaunar annabi suke ba haka bane don ƙaunar annabi to Allah zai ba su lada akan ƙaunar aka ibnu taymiya ya ce ba akan aikin ba kun gane maganar akan kaunar Allah zai rubuta musu lada ba akan aikin dan aikin ba daidai bane an fahimci maganar sannan akwai sabaniyar sha biyu ga watan rabiul awwal aka haife shi wasu sun ce takwas wasu sun ce tara wasu sun ce sha ɗaya wasu sun ce sha biyu wasu sun ce sha takwas amma abin da yake tabbatacce sha biyu ga watan rabiul awwal ya rasu kaga ranar sha biyu ranar bakin ciki ce ba ranar munna ba cikin ana ganewa to saboda haka dai harkar maulidi